sahbihi wa sallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu alzahim mu na min hadul muslim wadda kuma ne darasin mu na goma sha tara kuma yau laraba ce 24 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 da daidai da goma ko ga watan shida 2026 idan ba a manta ba muna karatu ne a fasali na takwas al'imanu bin rusuli haka ne ba limali ya ta maganganu dangane da daga cikin rukunai na imani ko abin da yake wajibi a gurin mumini mutum baya zama musulmi mai imani har sai ya yi imani da cewa Allah na da annabawa da ya turo. Za mu tashi na tara al'adilla annaƙaliya, hujjoji da dalilai ba suke na nassosin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suke tabbatarwa da cewa lalle Allah na da annabawa da ya turo su wa mutane. Ya ce abu na farko, ikbaruhu ta'ala an rusulihi wa an ba'athatihim warisalatihim fi qawlihi yace Allah madaukakin sarki ya bada labari dangane da annabawansa kuma ya bada labari cewa shi Allah ya turo annabawa da saƙo ko da saƙonni zuwa ga bayinsa a ina za mu gano fi qawlihi a inda Allah yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa sanibu tagut Allah yake cewa haƙiƙa mun turo a kowace al'umma mun tura da manzo da wani manzo na musamman menene aikin manzon shine kira mutane a ne ibudullah saboda ma Allah shi kadai wasani bu tsagut sai canci kuma tsagut to menene tsagut malamai suka ce tsagut shine kullama yu'bad min dunillahi biridahu duk abin da ake bauta ba Allah ba aka bai siffar Allah a matsayin abin bauta kuma shi wannan abin da yadda su ake bauta mar to ya zama ɗagutu na fata an gane in ka zace ɗagutu abu kaza ɗagutu ne ba na jin kalmomin a gurin mutanen waɗansu a idoji haka ba ai kaza ɗagutu ne to me ɗagutu shine duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba kuma shi wannan abin da yaddarsa kaga a cikin wannan an cire waɗanda ake bautawa ba da yaddarsu ba ba da izininsu ba akwai su kuma da yawa a cikin bayan Allah ko imma daga cikin annabawa daga salihan mutane wanda su ba su bauta musu ba hasali ma sun yi yaƙi ga bautar wani Allah ne kuma sun yi kira don abota ma Allah shi kaɗai amma kuma bayan sun rasu sai ake bauta musu to haga waɗannan su ba tsagutu ba ne ina fata an gane to haga wannan aya Allah ba da labari a wannan ya ce wa fi ƙaunihi haka nan a faɗin Allah da yake cewa Allahu ya tafi da mala'ikati rusulan lalle shi Allah yana zaɓa daga cikin daga cikin abin nan mala'iku rusulan ya ware waɗansu a matsayin manzanni da Allah zai aike su da saƙonni zuwa ga sauran bayinsa a cikin jama'ar mala'iku akwai da Allah ke zaɓe su su ne shugabanni su ne jigo su ne ‘yan aiki tsakanin Allah da sauran mala'iku da kuma sauran bayinsa ma a ban ƙasa. hatta a cikin malaku kenan ko yace wa minan nas hakanan Allah yana zabar annabawa ƴan aikensa a cikin mutane dan ya turo su sakonni su faɗa wa mutane ga abin da Allah ya ce su bauta mu Allah dan su gamu da Allah lami lafiya yace inna Allah sami'un basir lalle shi Allah mai ji ne ko mai gani ne wa fi qawlihi hakanan a cikin faɗin Allah da yake faɗa wata aya yace inna auhayna ilayka lalle Musa Allah mun maka maka wahayi mana Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun maka wahayi kama auhayna ila nuhi kame da muka yi wahayi ga annabi nuhu kafin ka kenan ko wan nabiyina min ba'dihi da kuma sauran annabawa da suka zo bayan annabi nuhu Allah tabbatar wa manzon Allah cewa shi Allah ne ya turo manzon Allah wahayi saƙo na Allah zuwa ga bayinsa ko ba kai kaɗai bane ɗan farko na farko a cikin annabawa a'a an yi wa annabi nuhu ma irin wannan wahayi da kuma sauran annabawa da suka zo bayan annabi nuhu wa auhayna ila ibrahima kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbadi wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura haka duka Allah lissafo ɗansa annabawa da duk duniyar masu hankali masu tunani masu alaƙa da addini sun yadda waɗannan annabawan Allah ne to duka Allah ce shi ne ya musu wahayi ya turo su a matsayin manzanninsa ya sa sunansa ga sunan duk an sani kuma Allah ya ƙara faɗa a wannan aya ya ce kuma muka ba wa annabi dauda littafin zabura wa rusulan qasnahum alayka min qabl ba ma waɗanda da muka amma sunayensu ba ya ce waɗansu annabawa da muka baka labarinsu kafin waɗannan mana Allah faɗa manzan Allah labarun waɗansu annabawa da Allah bai fita sa Qur'ani ba manzan Allah kaɗai Allah faɗawa shi ya san adadinsu ya san kuma sunayensu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rusulan da waɗansu manzannin ma daban lam naqsusum alaik manzan Allah da kansa Allah ce ban baka labarin su ba ma'ana a takaice Allah ne kaɗai ya san adadin annabawansa tunda ya faɗa cewa babu wata al'umma da Allah bai tuwo mata ɗan sako ba a wata ayar ma ce wa in min qaryatin ku illa khala fiha nadhir babu wata alƙarya ma da Allah bai tura mata ɗan sako ma'ana al'umma sai an tura mata manzo ya mata bayani akan sakon Allah ga abin da Allah ke so abu Allah rauna lafiya Allah samu dace yace wasu ko da wa kallama Allah Musa taklima kuma shi Allah ke cewa yayi zance da Annabi Musa takliman zantawa na fata an gane daga cikin rukunin imani dole ke da Allah yayi magana da Annabi Musa magana yadda Allah ya so kuma ka faɗa Annabi Musa ya ba mu labarun irin abin da Allah ya tambayi Annabi Musa da irin tattaunawar su a ayoyi daban-daban a kuma sauri daban-daban a cikin Qur'ani duka wannan hujjoji na kan cewa lalle Allah yana da tarin annabawa ya turo a tarihin banu adam ya ce rusulan ko ina gurin yake rusulan ya ce annabawa ne mubashirina masu yin busharawa hanyar aljanna duk wanda ya bi su ga abin da Allah zai masa na garabasa na daɗi na jin na rayuwa ta abadiya ya ce wa munzirina kuma suna yin gargaɗi gargadar mutane duk wanda yi abu kaza da Allah baya so to ga abin da Allah tattala na bala'i da narkon azaba sai a baka siffar wutar jahannama da azabar kabari da rayuwar jahannama da zabaniyawar cikin jahannama da waɗansu irin mala'iku ko wanda kawai Allah ne ma ya sunya suke ya faɗa a wata sura ta daban ko a wata aya cewa dangane da yan wuta in bala'i ya kai bala'i wana da ya maliku yaqdi alaina rabbu sai su kira shugaban masu tsaron wuta ya kai maliku ka ce wa Allah kashe mu sai Allah aka ce sai mala shi malikun kansa ma aka ce sai rabu da su tsawon shekarun da a duniya ba kananan matsasafi bane dubban shekaru tukunna sai ya juyo a murtike a fuska marar daɗin gani da tsawa ya ce innakum makithuna a dawwama za ku a ciki babu ba fita a ciki ko ba ma wannan ba la yamutu fiha wala yahya wutar jahannama kenan ba a mutuwa a ciki kuma babu rayuwa a ciki saboda bala'i ne idan mutum bala'i ya kai bala'i ya ziki shi ta dame shi wa iyastagisu yugasu bima'in kalmuhli yashwi wuju bi isa sharabu wa sa'at murtafaqa in suka nemi a basu ruwa mana za su kalli yan aljanna sai musu an aqidu alaina min alma ku dan kuraro mana dan ruwa mana daga wanda Allah ya baku mimma razaqakumullah ko wani dangin abincin da Allah ba ku na cin aljanna sai su musu a inna Allah harramahuma alal kafirin da ruwan da abin da za a cin Allah ya haramta kafiri ya tuna aljanna ba zai ci ba daga hesse to suna son ruwa kifa ta dame su sai su nemi a ba su ruwa su sha Allah ta sai a ba su wani irin ruwa kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma ya shul wuju in mutum ya ɗebo Allah ka tsare mu zai sha fuskarsa sai ta soye da kwakwabe ta faɗa cikin abin da zai sha ɗin ko dole sai ya sha za su sha ma shirbal him irin shan raƙumin da yake jin kishirwa sai an kallafa musu sha da bala'i da kankwada da masifa yasa wallahi wata bala'i ce to duka gwadon annaba sun kawo mutane kuma sun musu gargaɗi game da wata jahannama mutum yana ga kamar wasa kamar ba gaske ba kamar dirama kamar tatsuniya ba zai gane bala'in ba sai malaka ba karɓar ransa kuma a lokacin aikin gama ya gama don ya riga ya bar rayuwar duniyar nan ya fara shiga rayuwar lahira yasa gashi da ransa bai mutu ba kuna masa magana baya ji kuna kuke faɗa baya ji ga idan sa abu tsana kallon ku ba ku yake kallo ba waɗansu daban yake kallo zai nemi a lokacin Allah ma jinkirin man dan sakal daya ya Allah ya Allah mun kide in gyara in yi sadaka in yi kaza ai ba a jinkirta wa kowane rai in wa'adin ce zo yasa kana da ranka to ni'ima ce mai girma abin da ka ji malamai suna faɗa na musulunci game da kaza ba kyau rizince shi abu kaza Allah na so ka yi iya ƙarfinka don wannan rayuwar mafarki ma bata kai ba wallahi bata kai mafarki ma Allah mutum yana raye komai lokaci lafiya kalmar abin da ya gida ma a sakan ta canza komai da komai an gama kuma an tafi kenan fa ba ba maganar dawa kamar wasa hikirin ya tafi har illa masha Allah tun ana labarinsa har a waye gari wanda ya san labarin na kama babu a duniya kuma haka take duniyar yasa annabawa sun zo ne su mutane bishara da ni'imar ubangiji da aljanna da garaɓasa da jin daɗin rayuwar duniya a ɓangare guda kuma suna gargaɗar mutane da kasu saba ma Allah fa in ka sa'a ma Allah fa bala'in fa karami bane a wata sura Allah yake magana da yin dokoki akan sakin aure da ka'idar da za a yi saki a musulunci ya gama bayani sai za kunnan mutane yace wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra fa zaqad wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra yace kai mutum baya daya da kake gani Allah ya ce karkai kana ganin sakin aure kamar wasa ba ka ake daukar saki ba mutum da gida ma ya saci mace mutum mutuncinta shine da kuɗi gidansa ne dura mata ma ashar musamman in ya fi iyayenta kuɗi da sanin mutane ya zage ce ta zarafinta ya ɗebi kayan ce watsan da ke dura mata bakar ashar ya mata kafa ya naushe ta ba na yi ba suna yi mutane saboda sun isa to Allah ya ce a faɗa maka waɗannan fa dokokin Allah ne in ka bi su ga abin da faɗa na ni'ima da jin daɗi ka zawa mata killa da lau maka za ka za aka ta faɗa ko to to in kuma ka ibn sifa wa ka ayyin min qaryatin an fai waɗansu alƙaryoyi fa ba fa mutum ɗaya ba alƙarya gari kamar gasho misali a takaice da ka sani kari wa da girman gasho da ake ji a ranka ko ai ba ka san gari a gari kana da yawo ko in ka bar anguwar nan ka ga kamar ma duk mutanen garin suna anguwa kaza kuma kana nan ma haka ko to alƙaryar ta linka wannan ba adadi ya ce sun yi wa Allah sakakka Allah ya faɗa sun ƙi manzon Allah ya zo sun ƙaryata ya ce to fa hasabna ha hisaban shadida sai muka mata azaba muka mata hukunci mai tsanani wa azabna ha azaban nukura muka mata wani irin narkon azaba marar jin marar daɗi aka gari babu su babu labarin su sun zama mai ahadis labari kawai an gama da su yanzu ka san adawa kasar samudawa irin kirin da Allah musu da kuma takamaitin da Allah ya ba su kai wanda ka zo ka zaka haɗa wannan ginin masallacin shekara akalla uku aka yana wannan masallacin ba gama shi ba ko to ba su samu da ko ba harshe ya tayi ba haka zai ba katon dutse sama kawai haka haka ya kawai ya gama kuma har gobe har jibi ba ya gini irin nasu ba har yanzu ba ya gini irin nasu ba ko gun yana da har yanzu ba duniya ana da akwai shi Allah ya sarrafa shi zaman dan ayawa mutane to amma suna ina su yanzu babu su sun wuce sun kare ana baka labari to in ka yi wa Allah rashin bin dokarsa wallahi yadda dan markari alƙaryu haka da gama da kai kaɗai kuma wani wahala ne ma da kai an ga maka alƙarya sun kutum an gama da ita ina mutanen annabi ludu garin ma babu shi an ɗaga garin aka mada hiya aliyaha safilaha aka juya su upside down aka dammara su to kuma kai kaɗai za ka yi wa Allah rashin abu kuma ka zauna lafiya shi sa duk wannan bala'in da yake faruwa in ka tsaya kai ni su ka dawo hanya ta gaskiya za ka ga laifukan da ake aikatawa ne yake dawo kushin Allah ke sauka cikin mutane Allah ya ce ayi an ki ayi ya ce a bari an ki a bari duk wani sako da kake jin labari a da an halaka mutane saboda kwaya daya yanzu misali mutanen annabi sha'ib me babban bala'in su tauye mudu ko ba shi bane da sauran abubuwa fashi da makami tauye mudu kaza kaza kaza kaza yanzu ka taɓa da tarihin ɗan adam a ce a tarihin da ƙulani ka waɗansu riƙe ɗan adam su yi garkuwa a basu kuɗi su sun wuce wannan su sukan jinsa ƙarfin zata fa kai ɗin ne kaya kai ne kadara a kama ka kaman akuya ana tunishin ka za mu biya miliyan goma ta a'a za mu kashe shi kuma su kashe mutum a ba su kuɗin ma su kashe mutum kuma sai Allah ya sa ido rabu da kushi kenan ba za a hukunci ba a wallahi ba zai yi ba yasa duk mai hannu a wannan abin da yake faruwa ya saurari saukar bala'i a kansa da zuri'arsa Allah ba zai bari ba wallahi an yi manyan arna ma a baya sun zama tarihi wannan ma mai rai zai gani wala dai kare illa dai akwai bakin ciki a ciki akwai damuwa a ciki amma kai a madan talaka me za ka yi sai dai addu'a ya ubangiji Allah ka cikin dare kai sallah na kula raka'a biyu ka sa kanka kasa ya Allah wannan bala'in da ke faruwa a yankunan mu na arewa Allah ka yaye mana shi duk mai hannu a cikinsa daga sama har ƙasa Allah ka dammara su ka ɗora musu bala'i sa musu gajiyawa sa musu mantuwa sa musu rashin bacci ya Allah ya Allah ka ƙirƙa lamarin su kana ta yi yana ta yi kuna ta yi sai ga Allah karɓa sai ka sun zama mai babu tunda shi ne abin da ka yi talaka ko kuma ba za ka yi babu sai da ka yi addu'a ka yi addu'a ka yi sadaka ka yi haƙuri amma abin akwai ƙona zuciya akwai baƙin ciki a ciki dattijo mai shekara 60 sama ya kama shi a tuɗe masa riga a ɗauke shi a abin a waya a ta mutuncinsa kuma zo a kashe mutum kuma shi kenan an ci banza walla ba ci banza ba walla ba ci ba Allah ya rusa haka manzo Allah ya bamu labarin cewa akan kare Allah ba wata mata aljanna ba ba san hadisin ba akan kulliya kuma aka sa wata a wuta to kuma daga dan adam da Allah ya tsawo laƙadi karramna bani adama sannan a yaran ma musulmi a musulmin ma dattijo Allah yake cewa laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham sagirana baya tare da mu su manzan Allah baya cikin mu su manzan Allah wanda baya girmama dattijo ko baya tausayin yaro duk mai siffan nan biyu ba tare da manzan Allah in ya mutu haka kawai dan wuta ne babu ko shakka a ciki saboda ka saurari zuwan bala'i zai zo musu ko yanzu ko gobe ko an jima muna da yi addu'a ne Allah ya saukar musu da bala'in da fi karfin su duk mai hana mutane jin daɗi ya gallaza musu ya hana mutane su kuni ya cusa musu bakin ciki a zuciyarsu dama manzon Allah ya addu'a kan Allah ya tsine musu to muna kuma maimaita ma Allah ya dammara su duk mai hannu a ciki kuma kowa ya ce Allah ya mana maganin sa wadda ku yake kokarin ya za a ka mutane sauki a duk matakin da yake Allah ya taimake shi Allah ba shi iko yayi Allah kai mana bakin ciki Allah ta tsare imanin ubangiji yake cewa su waɗannan annabawa annabawa ne da suka kawo albishir na alkhairai wa mutane wa mundirina kuma suke gargadar mutane game da azababi na ubangiji li Allah ya kulli nas Allah ya kulli tun ba'da rusuli dan kada a samu ta hujja akan dan adam ya zai cewa Allah ayya Allah baka tura mana dan sako ba kuma yi bane an tafi lahira a ce a yi wuta da su ce ya Allah wa ka turo ya gaya mana abu kaza ba kyau ba ka turo kowa ba to Allah an kasan tsada ku da zaliku to amma ta turo maka annabi wanda a duk inda aka turo annabi ya fi mutanen da aka turo musa da aka turo shi gurin su ya fi su komai da komai ya fi su asali ya fi su kamala ya fi su komai da komai sai a tura matsayin ɗan saƙon Allah mu yanzu annabinmu ya bar duniya sama da shekara dubu amma saƙon da Allah ya ba shi har gobe har jibi har kullum ana yaɗa shi kamar yana raye ana ta karantar da mutane ba ko sisinka ba ya kaja ko sisi ba aikin ka ne ka ji kuma ka bi ka kubuta ka rabauta saka duk wanda ya kibin hanyar manzon Allah to cirya kai ne gamuwa da bala'i a duniya da kuma lahira Allah ka tsare imanin to dan kar a samu hujja mutane ce ya Allah ai baka turo annabi ba ba ka turo mana ya hana mu kaga babu magana kenan to amma an turo yasa da aka sa tura ɗan wuta su huta an tura za su ga to ko wuta akwai gate a hukum ma'aikata ko kamar da gidan prison ne duk alƙalamar takarda ga laifin da mutum ya za a ja ɗaure shi lokaci kaza ko kaza kaza kaza kaza amma tambaye ka so ba ka san prison me kai ka kawo ka kai sanar tambayar ka kuma saboda ƙara ƙasƙantar da kai ka ƙara jin kyawun latanta su ba tambaye su ‘yan wuta alam ya atikum nazir ba a tura muku mai gargaɗi ba ne? ƙalu bala ƙari za a na nazirun fakar zabna ba ƙulna marza haka za ka sassa bayani ai an turo mana annabi muka ce ƙarya ne muka yi kaza muka yi kaza mu a ƙarya tsina musu ba su hukalli a sabon sa'ir Allah ka tsare imanin ina nufi yace wa kana Allahu azizan lalle shi Allah kanci azizan hakiman mabuwayi ne kuma gwani ne hikima yace wa fi qawlihi haka nan a cikin fadin Allah da yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati haqiqa mun turo annabawan mu manzanninmu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitab ko muka turo tare da annabawar nan muka saka masa littafi wal mizana yakuna bil qisti duka wannan Allah turo a ba annabi littafi a ba shi hujjoji a ba shi dokoki dan yi mutane adalci da shari'a ta kirki duk abin da ya shafi masa dan adam annabi zai yi bayani akan sa yasa annabinmu sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba face duk wani abu da ya san maslaha ce amfani ne a rayuwar ta duniya da lahira maza Allah ya bayani akan sa sai dai in kai baka sani ba saboda baka alaka da karatun sunnar manzon Allah baka kuma tambayar malamai amma duk motsin da zaka yi daga haifarka har komawa ga Allah abun ne ka akwai maganar manzon Allah a ciki ga yadda ya kamata kai yasa daɗi da rabauta ya tabbata ga mai bin sunnar manzon Allah cin komansa ba wai a sallah kaɗai ba ka san mu da mu babba shine a masallaci ahli sunna ana fita masallaci kuma ya fi karfin madan bid'a sai ka ce masa ma ko fasiki ko jabberi ko kaza saboda zai ci amanar ka zai ma ƙarya zai cinye kuɗin ka zai hada hada baki da shi ya ma kaza yanzu wane ne zai go masallaci ka sai sata masallaci musulmi ko har ne musulmi har da bane ba zai mutum masallaci ba ko ba ga bane yanzu masallaci ya sa tumi qur'ani ka ga bala'i ba dakin Allah kayan Allah maganar Allah kuma ka sace kuma tafi wani yana jin cewa zai gama lafiya ka isa ma yanzu kun fara kashe gidan sarki kai sata a cikin ɗakin sarki da yake kwana ko ɗakin kayansa aka kama kai hukunta ka zai kasance ai ba sa ba tsawon dorna mahaika mutu kan a zo ma maganar kotu ko sonu waye ma da wani ba maganar kotu ma bayan an ma duka za ta kawo za a ɗaure ka babu gisabi ta wuri tsakin ubangiji mutum ya shigo me ya kawo shi sata an je makabarta binne ɗan adam musulmi ɗan uwanka amma ƙoƙari ke zai sata a gurin kagin kagin shi kenan kaka sai dai a lahira shi kenan za a gamu ai za a gamu Allah ka tsare imanin Allah tsare imanin ko ina miki eh yace wa fi qawlihi hasanan hujja ta gaba dan gane cewa Allah turo annabawa yace ubangiji yace wa ayyuba ka tuna annaba ayyuba ma izna da rabbuhu da ya roki ubangijinsa ya kira ubangiji ya shiga cikin damuwa ga jinya ga kaza ga kaza ga kaza daga go no go sai koma ga Allah kai tsaye dama annabin Allah ne ya kira ubangijinsa ya ce ne rabbi ko an ni masa rabbiru wa tarhamur rahim ya ubangiji Allah jinya ta samun aka ce jinya ce ta fito a jikinsa ko wasu kuraje ko ciwon fata ne ko menene ne gashi dai wani bala'i ne har yanzu kowa ma ya ya kyamace shi duk wani da bisa da shi ya kyamace in bannin matarsa guda daya ya zama abin kyama abin kaza abin kaza da ga abin ya ki karewa sai su kira ubangiji ya ubangiji Allah jinya ta same ni wa anta arhamur rahimin kai kuma kai fi jin kan masu jin kai ma ya Allah ma'ana ka ji kaina tana ga annabin Allah ya faɗa da imani na ƙarshe shikenan Allah sai ya ce musu sai muka amsa masa kuma ka yayi masa atake saka Allah yake so ka roki Allah kana da yaƙini game da ubangiji ka roki Allah da yaƙinin cewa tabbas kai baka da kowa sai shi ya Allah ban iya baka iya mu wannan abin da yake ta faru wannan wallahi idan kowa ya koma ga Allah yana addu'a da gaske da ikhlasi za ka sha mamaki kafin kwana kaɗan sai ga babu shi duk Allah ya sauna masa asiri ba su kawo wani bala'i sai ta mutuwa tsakanin su ko kuma sai ta faɗa tsakanin su sai ta raba kansu ba abin da Allah bai iya ba shi yasa muna ta addu'a Allahumma yatti shamlahum ko wa farrij zam'ahum Allah dan mara su sosai ma ba abin da Allah bai iya ba yace wa fi qawlihi hakanan a cikin fadan Allah da yake cewa wa ma arsalna qablaka min al mursalina ba mu turo kafin kai ba ya manzon Allah daga cikin annabawa illa innahum yakulun da'ama sai dai su annabawan da muka turo kafin ka kowanne a cikin su yana cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna kai kawacin kasuwanni saboda ma abin nan su kafiran maka sai manzo Allah kamar gori ko izgilanci wai ya za a ce annabin Allah yana tafiya a cikin kasuwa ya za a ce annabi ci abinci annabi ai mutum ne a halitta yana buƙatar ya ci ya sha ya ji zafi rana ya shiga inuwa ina fata an gane duk wani abu da ya shafi dan adam na buƙatun rayuwa annabi yana da su sai dai shi mutum ne da fi kowa babu kamar ya cikin mutane yato ba ma kai ba annaba ma da muka turo kafin kai suna cin abinci Allah ne kadai baya ci baya sha na fata an gane amma dan adam ne mutum daga siffa tarihi ne dole ne sa abinci dole ne sha abin sha wa yamshuna fil aswaqi kuma suna kai kawacin kasuwanni a je kasuwa a yi wa'azi a je kasuwa a yi kaza za a shiga kasuwa yi mutane wa'azi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce fi ƙaunihi wala ƙari ko haka ne ko a na musa kisiya ayatin bayyinatin ya ce allah fara ta ayata daban cewa haƙiƙa mun baiwa annabi musa ayoyi guda tara bayyanannu fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila iz ja'ahum da annabi musa ga musu ya sakai da shi duk wani zama ga cewa akwai annabawa kafin manzon allah ba shi bane dan faru a cikin annabawa sallallahu alaihi wasallam yace fi qawlihi wa idza kazna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam yace ka tana da muka rike alƙawari daga annabawa Allah ya alƙuri da annabawa game da abin da zai ba su na dona hukunce hukunce shi da kuma ida manjanci za su su annabawa yace wa minka kai ma muka rike alƙawari daga gare ka ومن نوح da annabi nuhu wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam duka waɗannan annaban Allah ne ya ce wa akazna minhum mithaqan ghalidha mun rike alƙawari mai girma mai muhimmanci tsakanin mu da annabawa ya ce la yas'al sadiqina azdiqihim menene babal alƙawari ne lalle masu gaskiya za a tambaye su game da gaskiyarsu ranar tashin kiyama aka yi busar kaho aka zo gaban ubangiji za a yi sabi Allah ya magana cewa sai an tambayi masu gaskiya game da gaskiya su imaninsu aikin da Allah ya ba su annabawa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim nas'alanna mursalin lalle sai mun tambayi su waɗanda aka tura wa annabawa ya suka yi tsakanin su da annabawa shi annabin da aka turo ya yi tsakanin shi da wanda aka tura a gurin su duk sallah ya tambaya akai don a cika kowa adalcin tashin kiyama kowa a ba shi dama a mar abu a fili haka Allah ke kuncin saboda shi baya zalunci ina fata an gane za a tambayi kowa game da abin da aka ba shi ya ce wa adal ya kafi na azaban alima mun tanada wa kafirai azaba mai raɗaɗi duk wanda ya mutakan kafirci to ya shiga bala'i dan bai taɓa ganin bala'irin jahannama ba maza Allah yake faɗa hadisi cewa wutar jahannama ran tashin kiyama za a zo da ita filin hisabi tana da linzami guda dubu saba'in a kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne ya riƙe tana ja suna ja ka duba ƙarfin mala'ika fa da ƙira da Allah ya masa ko mutum ne dubu saba'in sau dubu saba'in ai da yawa a ce suna jan wani abu guda ɗaya amma abin shi ba kada an suna za ka wani ka jan rago an jan rago ba ta zai ka san almuku musamman wanda bai san ka ba ka san shi ba in za ka ja shi dambarwa ya ciji gashi da ƙarfi ka tura ka ja ta yi ai ta fama da shi ba ka yasa wurin tashin kiyama kuma danna masa dan adam da aljanu da duwatsu tana toroko za Allah ya tambayar ta kin cika ne tana ya Allah akwai ƙari ne Allah ka tsare mu daga jahannama shi yasa mun ke cewa duk asalolin da yake yi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a daga abubuwa guda hudu yana neman tsarin Allah daga cikin su daga su daga ci akwai azabu jahannam azabar jahannama haga akalla ko ba ka nafila za ka yi tahiya a sallah sau biyar a kenan ko akalla guda biyar a safiya a suba kenan a zahar lasar magariba isha to kullum kana roƙon Allah kare saka jahannama sau biyar kuma ya tabbata suna cewa duk wanda yake roƙon Allah ya kare shi daga jahannama ita za ta ce ya Allah wani da yake roƙon karka saka shi a cikin Allah ka kare shi to Allah ka rawa mu da jahannama Allah ka kare mu daga jahannama Allah kare mu daga jahannama ba mu ba ita ko la yasma'una hadisan haka muke fata to kayakin da garma hango ba ruwanka da ita ina ya gaza na ko dan wuta ba zan tambaya ba wallahi wallahi ba zan tuna da shi ba na hai wallahi ba zan tambaya ba a nuna mun wani wata a ya Allah na gode bar na cikin aljanna ta san san san ai hata ai hata dole ne Allah ke yace abu na biyu ikibar rasulullahi sallallahu alaihi an nafsihi manzon Allah ya bada labari dangane da karan kansa wani ikiwanihi min anbiya'i ko ya bada labarin annabawa yan uwansa wal mursalin da ko manzanni fi qaulihi a cikin fadin sa da yake cewa ma ba'athallahu min nabiyyin ko illa an dara qamahu al-a'warul kazzab manzala yake cewa a hadisin da ke ingantaccen ruwa al-bukhari yace Allah bai taɓa turo wani annabi ba face sai da ya gargadi mutanensa shi annabin dangane da mai ido ɗaya nan makarici wane ne shine dujal tun da san annabi nuhu duk annabin da ya sa mutane gargadi akan dujal don wani bala'i da za a yi nan gaba kaɗan ba a taɓa ganin bala'i ba a duniya irinsa Allah ka sa lokacin mun koma ga Allah ba ma nan muna cikin ni'imar insha Allah don ba a taɓa ganin masifa da ibtila'i a duniya irin lokacin dujal ba zai zo da fara ta shi annabi ne ta fara ka zai ita shi annabi ne yana nan yana tafiya masu bi na bi masu karta na kartawa sai da su kawai shi yanzu shi Allah ne ma ita shi Allah ne kuma zai zo gari ko guri ya muku bayani in ku karyata ko ka ta abu kai daba da me za faɗa ku me za abu ku gane ku din shi kaza ne sai ce ayi ruwa yanzu nan fa sai ga ruwa yake ci ai tun ruwa sai ce ya isa kuma a tsaya saboda tsabar ibtila'i ya samu wani daga cikin matasa masu sunna ya ce masa shi Allah ne sai ce a riya ne kai ni dujar sai ce a ɗauko zarto ya tsarga tsamarin gida biyu in ji manzon Allah ya tsarga shi daga ƙasa har sama ya tsarga shi faɗi rabi da rabi kuma ya ce masa tashi kawai sai ya haɗe kuma tashi ya ce to ka yadda ni Allah ne ga nan na kashe ko na raya ka to da ke mai imani ne ya ce ai yanzu ne ma na ƙara tabbatarwa kai dujal ƙarya kake to sai ne makanya shi na biyu ko ba zai iya ba kaga na bala'i ne amma mu na sa sabin samaji ba gani yanzu muku bayani ku iya da sai in yi tafi shi duk wani arzikin ku dukiyar ku kawai ta biyu shi sai ku gari ba ka da komai ba ka da kowa haga bala'i ne ko to haka za a yi wannan musibar a lokacin zai yawo a duk duniya ba inda ba zai shiga ba in ban da garin maka da garin madina ba fa saudiya ba a'a garin maka da garin madina kaɗai ba zai shiga ba saboda allah da turo mala'iku su kewaye garin maka da kuma su kewaye garin madina ba zai iya shiga ba amma ko anan zai yi ihu ya kururuwa ya jawabi wanda yake bin ra'ayinsa a ciki zai fito ya bi shi za ka sai dan kana karanta ayoyi goma na farko satul kahfi ko ayoyi goma na ƙarshen kahfi to Allah zai kare ka daga fitinar dujal sannan manzon Allah duk sallar da ya a duniya sai ya yi addu'a daga tsarin abu da ke nawa guda hudun nan akwai sharri na fitinar masihin dujal tare kullum kana yi har ka mutu to Allah zai tsare imaninka ba za ma a gamu ba Allah ka tsare imanin mu to ga mu zalaka cewa lalle babu wani annabi face ya gargaɗi mutanensa daga al'awar kazzab mai ido ɗaya idan sa tsaye ne shi tal idan ki tal kawai ɗayan babu a shafi kuma zai ce shi Allah ne na fata an gane yau kuma an rubuta kan goshinsa kafirun amma ba mai iya gani karanta sai wanda yake da imani ya kalma sai biyar kenan wa fi qawlihi hakanan a fadin manzon Allah yake cewa ko na ne la tufadilu bainal anbiya kada kuna cewa annabuwa ne ya fi annabuwa ne kar ku yi haka manzalla sai ya hana saboda ladabi da kulantar da mutane duka annabawa an kira sunansa kamar salati kamar sa nema masa kuma abin nagurin ubangiji ya ce wa fi qaulihi lamma sa'alahu abu dharri ana dalil anbiya wal muslim haka nan a cikin fadin manzalla da yake cewa da abu dharri tambaye manzon Allah ya manzon Allah annabawa da manzannin Allah duka dukansu su guda nawa a duniya ne sai manzan Allah ce faƙala mi'atun wasu na alfan ya ce ma'aunin mutum annabawa dubu ɗari da dubu ashirin ne duk in ka tara su tsakanin annabawa da manzanni su dubu ɗari ne dubu ashirin amma ga ƙur'ani ba ya ne kasuwanin su guda ashirin da biyar na fata an gane yau ta ga wannan Allah ne ya faɗa manzon Allah adadin su sallallahu alaihi wasallam yace ina miki hmm eh yace wasu minhum a cikin su kuma manzanni da aka tura matsayin manzanni talatin ya tayo wa salasata ashara mutum ɗari uku da sha uku ne manzanni da aka tura matsayin manzanni a ba su saƙon littafi je su faɗa wa mutanen gari kaza ko al'umma kaza saƙon Allah gashi nan a rubutu suna karantar da mutane ya ce mutum ɗari uku da sha uku ne adadin manzannin ubangiji ɗari uku da sha uku ne kuma hadisi ne gantacce ko ya ce ina miki wa fi qaulihi haka nan da faɗin manzara da yake cewa ladhi nafsi bi yadihi law anna musa kana hayyan ma wasahu ila tibai zan yake cewa na rantse da Allah da rai nake hannunsa inda Musa annabi Musa na da rai a yanzu haka ma'ana ga manzon Allah a raye ga ran Musa a raye zan yake cewa ya rantse da Allah shi kansa annabi Musa imaninsa ba zai cika ba ba zai zanto daidai ba sai dai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma na ga wanda yake sa shi shi annabi Musa yake bi to ko annabi Musa yake da rai kaida shine in manzon Allah ya bayyana duk wani annabi shari'ar sa an soke ta nafsin sa ma an soke shi yasa ne zanto a ƙarshen duniya dawar annabi Isa alaihi salam zai dawo duniya da manzon Allah ya faɗa zai shari'a ne da Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da injila ba na ba ta an gane ya ce illati bai ko illa an yi tabiya ne wafi ɗaurihi za ka ibrahimu kuma a wata magana manzan Allah ana tambaya ka tambaye shi wani abu aka faɗa masa wani matsayi sai ce a wannan matsayin ibrahimu ne ma'ana matsayin annabi ibrahimu ne saboda tawari an ci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma kila lahu ya khayal bariya za ka zama ya mafificin halittu aka ce manzan Allah amma saboda tawari'u na manzan Allah shi ne ba matsayin ne ba a mace za ka Ibrahim wannan ai matsayin annabi Ibrahim ne ya ce tawabi an nuhu sallama wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ma kana li abdin an yaqula inni khairun bi Musa bin Mata yace bai dace ga mutum ba yace ni na fi Inusa dan Mata ma'ana ya fi Annabi Inusa zalla sai ya hana haka haka duka dai waɗannan ya nuna maka cewa akwai annabawan Allah ga shi hatta manzon Allah ya tabbatar da maganganunsa sallallahu alaihi wasallam wa fi ikbarihi sallallahu alaihi wasallam anhum kuma haka manzon Allah ya bada labari dangane da su annabawa yaushe yadda Isra'i lokacin da aka tafi Isra'i Isra'i shine an ɗauki manzon Allah daga garin Makka a cikin dare aka tafi da shi Baitul Muqaddas tafiya ce wadda a zahirinta a haka wata shida ake aje a dawo amma ta ɗauke shi a cikin dare aka shi mutum muqaddis kowa san hadisi ne dogo da malamai sai ta ce ana ta karantar da shi malaka jibril zo shi da wata dabba sanan ta buraka aka ce ya hau manzo Allah ya hau ita dabbar ta fi bata kai doki girma ba aka ce kuma ta fi jaki wata irin dabba ce ta musamman wani abun hawa ne wani private din ne daga Allah ko tana takawa ne ita dabbar iya kallanta in ta tsaya ta kalli guri yanzu ka za ka kalli in guri fili ne da rana kana kallo a za ka kalli guri da akalla fa kilomita ɗaya za ka iya hanga to iya da idan ta yi ƙari za ta tafi lafarin take fara tsan take takawa kaga a saurin ba ƙaramin sauri ba ne yana to ta wuce hankalin mutane to bayan an daina mazala wannan batul muqaddis din ya daure dabbar a kofar masallacin ya shiga masallacin dukkan annabawan da Allah turo a duniya sai Allah tara masu gaba ɗaya ya zo ya gansu suka gaisa ya musu kuma limanci shi ta zama limamin dukkan annabawa sallallahu alaihi wasallam yace irji'u lahu aka tara mu nasu gaba ɗaya hulata bi baitul muqaddis yace wa salla bihim imaman lahum manzon ya wuce ga musu limanci har yake da shine shugaban su dukkan annabawa da Allah ya turo a duniya manzon Allah shine shugaban su kama annahu wajada fis samawati bayan kuma an gama wannan sallar sai aka ɗauki manzala zuwa sama shi ne ake cewa mikiraji hawa sama da manzan Allah kai da shi tafiyar da aka yi ne istira tafiya cikin dare ko hawa sama kuma ne saman saman bakwai aka dawo shine mikiraji sai aka sa isra'i da mikiraji ina ba ta an gane ya ce sai ya ji a cikin mai ya game da waɗansu kuma annabawan daban ya ce ya game da annabi haya wa isa wa yusufa wa idrisa wa haruna wa musa wa ibrahima duk ya game da waɗannan annabawa bayan anan ya gamu da su ya musu limanci kuma da Allah wuce da aka ɗauke zuwa sama ya ga annabi wani annabi wani duka waɗannan annabawan sai ya ga su kuma suka sai musu sallama suka amsa masa suka gaishe shi ya gaishe su sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kauli ina ko haka ne ko wa akbara arhum wa amma shahadahu min halihim ya bada labarin su gaba na bana da kuma abin da ya gani na halayen su ya ce naga annabi kaza a guri kaza yayi kama da kaza naga haka ita bada labari sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kaulihi haka nan dai a cikin fadar maza da ke cewa inna nabiyallahi dauda lalle annabin Allah dauda kana ya'kulu min amali yadihi yana cin abinci ne saboda aikinsa da yake mana aiki yake sana'a yake yi ta hannu sai samu kuɗi sai ciyar da kansa da iyalin shi annabi dauda shi makeri ne ko alaisan yawa kansa ne ya yi daɗi ko ka san mun sani makeri ne shi ba to annabi dauda makeri ne eh kaga yana sana'a ce mai kyau kenan ko amma da ba zaka ce wallahi ba dai sana'a tana da kyau kai din ne zaka jajirce kawai sai Allah saka maka albarka ka kiyaye kuma duk abin da ya kamata ya ce wa fi ƙauɗina muke ya ce abu na uku al'imanin bala'i da minal bashari imanin biliyoyin mutane minal musulmi na daga cikin musulmi wa ghairihim har ma da waɗanda ba musulmi min ahli kitabi daga cikin yahudu da nasara su ma sun yi imani akwai annabawan Allah ko minal yahudi wan nasara bin rusulillahi sai da Allah yana da annabawa yahudawa za su baka labarin annabawa a taurasu kiristoci zai baka labarin annabawa a cikin bible din su to haka hatta waɗanda ba musulmi ba sun yadda akwai annabawan Allah suna nan da yawa babbar matsalar ta shine su ba su da annabcin manzon Allah ba kisa duk wancan imanin nasu ya zama na bai bai da amfani saboda da wancan annaba duka suna raye manzon Allah ya bayyana dole su bi manzon Allah to su kuma suka gari sun da wancan gaba daya amma ba su da manzon Allah ba yasa ga suka zama arna kenan na fata an gane yawa suka zama arna kai tsaye kawai dan duk wanda ya mutu a yahudanci ko kiristanci kawai dan wuta ne ba maganar wani abu ba za ka sallah da kansa ba ba ruwanka da shi na fata an gane ina miki tadiqhum ko aljazim suka kuma tabbatar suka yi gaskatawa suka yanke ma cewa bi salatihim sun da cewa Allah na da annabawa akwai annabi kaza akwai annabi kaza duk sun da su amma su dai kadai ba su da manzon Allah ba kuma shine jigo shine uban tafiyar shine kadai in ka yarda da shi din ma imanin ka tabbata ina ba ta an kane to kuma suka ce su ba su da shi ba har sun ga musu ba ko yace tamalahum namiki wa itiqaduhum wa sun sunna da kudiri akan haka cewa kamalahum wastifa'a tafa Allah ilahum haka ne ko wa yake ƙaruhun tamaluhun kuma suna da ƙuduri ana cewa lalle annaba wannan Allah ne ya karrama su ya fi sa kan dukkan waɗansu da ba su ba kuma wastafa Allahu lahum suka da Allah zaɓar su yi duk sun yi da haka sannan kuma ga sauran wani jayayya ka zo ka ce ba ka yadda akwai annabi ba ka ga baka da hankali ke Allah ka tsare imanin sai abu na gaba al-adilla al-aqaliyya hujjoji na hankali da yake tabbatar ma cewa lalle akwai annabawa da Allah ya turo ya ce abu na farko rububiyatihi wa rahmatuhu ta'ala ta tadammako tattadiyani da sallar rasul minhu ila kalkihi ya ce to ai rububiyya ta ubangiji da kuma rahama ta ubangiji ya nuna cewa lalle lalle abin da ya dace ne Allah turo 'yan sako daga gare shi zuwa ga mutane saboda shi Allah shi ne mai dokoki shi ne mai shari'a shi kuma za a bautawa to duk bauta gaba ɗaya ga dukanta suka ce dole a cikin yin bauta a samu wanda za a bautawa na fata an gane sannan kuma wanda zai yi bautar abu na biyu na uku shine yaya za a yi bautar abu na hudu menene sakamakon wanda ya yi bautar ko abu na biyar menene narkon azaba na wanda ya yin bautar wani abu guda biyar dole a same su a gurin yin duk wata irin bauta ta ga mu a musulunci wa za a bauta ma Allah shi kaɗai cewa za su yi bauta mu bayan Allah musulmi yaya za a yi bautar sai ka waiwayi manzon Allah ya ya faɗa domin shi ne ɗin saƙon Allah Allah turo sai ka zo ka faɗa mutane su yi imani menene imani zalla ya bayanin sa to ka yi imani sai magana a zo ai bauta shine ka yi sallah to yanzu za ka yi sallah kuma gudanar da ke a sati ko a wata ko a wuni ko qur'ani ta kama magana akan aqimus sala aqimus sala aqimus sala amma qur'ani kakaf babu adadin salloli guda nawa zaka yi a wuni babu su sannan ko sallah an ka tashi babu adadin raka'a nawa zaka yi sannan babu lokaci yankakke lokaci kaza sallah kaza lokaci kaza sallah kaza duk wannan ba za ka sama qur'ani ba amma ga shi an ta magana kan a tsaye da sallah a tsaye da sallah a tsaye da sallah to sai ka da gurin manzon Allah sallama domin shi dan sakon Allah sai baka bayani yaya Allah ya so ai sallah saboda girman ta ma da muhimmancin ta a wannan abin da malam ya kawo na Isra'i da Miraji da manzon da saman bakwai an hawa sama ta bakwai malaikatu bai to ni ma kaina nan ne iya gun da Allah ban damar ina tsayawa daga nan ba zan ƙara wucewa sama ba kuma shi ne shugaban duka annaba abin nan mala'ikun Allah na fata an gane su ka za su kai ka wuce da kanka Allah ya wuce Allah bai salloli ya taho da su aka saboda girman sallah ba turu mala'ika ya kawo manzon Allah ba irin shi aka yi aka gace shi fadar Allah Allah bai sallah da kansa saboda matsayin sallah kisa duk wanda rike sallah to zai rabauta a duniya da kuma lahira duk mai son ya samu cikakken yalwa da arziki to ya rike sallah ya iya ta kuma ya damu da ita mai son kuma ya tabe bai wasa da sallah Allah ka tsare imanin yace to da haka ne kaga Allah ya turo annabawa minhu ila kalqihi zuwa ga bayansa li yu'arif ko li yu'arifuhum dai su koya wa su bayan su musu bayani bi rabbihim ya ya ubangijin su yake me kuma ya Allah ke so ai wa yanshiduhum ila ma fihi kamaluhum al-insani su waɗannan yan aikin Allah annabawan su shiryar da mutane su nuna mutane hanyar da idan ka bi za ka samu cikakken rayuwa ta kamala ta ɗan adam duk wanda ya waye gari a duniya duk irin abin da yake kai in dai ba kan tsarin da annabi zo da shi ba ne za ka samu ba shi da kamala kuna gane mai rikin bi inda mun ɗauki turawa da ƙasashen yamma ai sun kai sun kawo a gurin ƙirƙira da ƙere-ƙere Allah ya hore musu ko sun gina kasashensu sun gina gidajensu sun gyara komai komai su abin sha'awa za ka je ƙasa babbar ƙasa ta linka najeriya so kaza amma ba ka ga wani abu na asha ko na ƙazanta ko na ƙasa ci ba an gyara ma gurin kwanciya titi mai kyau makaranta mai kyau asibiti mai kyau komai mai kyau amma babban bala'in su shine babu wahayin Allah a cikin ruhunan mutanen su sai ga mutum a irin wannan ƙasar sai wa gari shi yanzu abin da yake so shine bari ya auri kare kare sai mutum ba su auri karanta ba su yi ba ko namiji ya ce shi ba zai auri mace zauna da ita ba shi yanzu wata dabba zai je ya aura haka babu hankali haka babu kamar sa dan adam ya fita cikin dan adam zai rika abubuwa na dabbanci zai waya gari shi yanzu abin da yake so a duniya shine ya sha kayan maye hankalin sa ya gushe wai ko da daɗi a ransa saboda babu wahayi da yake wanke zuciyarsa to ga shi annabawa ne kadai suke da abin da idan dan adam ya bi zai zama kammalallen mutum mutum cikakke kuma ɗabi'a ta mutum cikakke mai hankali yanzu na bane ga ta faruwa na wannan yan bindiga din da masu tasa mutane ai san fitina tsarin mutane ko yanzu lafiyayyen hankali na mutuntaka na dan adam ya ka ɗauki mutum dan uwanka dan adam kuma kai da kanka ta masa baba ba ka da kai ba kenan kuma ka cire masa riga ka ɗaure shi a ƙasa a jeji haka ta ta mutu ala ɗan adam ai ka ɗauko matar mutane uwar wasu ƙanwar wasu ƴar wasu da darajarta da ƙimarta ka zo ka ci mutuntunta a cikin mutane haka duka an fita layar ɗan adam na ba ta gane kina suka ce in dai ana so a yi maganin rahin tsaro a ko ina ne a duniya babban abu na farko shine dole sai an yi takilin an hana alaƙar ƙwayoyi domin duk aikin da ake na fasadi da bala'i da cin zarafi mutum a lafiya hankali ba zai iya ba sai ya sha kayan maye tukun zai iya wannan abin kan tsaye na biyu shine dole a karantar da mutane addini irin na manzon Allah je karantar da mutane domin shine zai gyara zuciyar da cewa kai yanzu kana ka san Allah kana tsoron Allah kana bin dokokin Allah amma in mutum ba da ilimi na addini zai rayu da dabbobi da hauka da rashin kyautatawa saboda su faɗa na Allah faɗa mana cewa innal insana da ya tsaga an ra'ahu stagna ba ga wani yanzu shi wannan mai shiga da shi ga bindiga a hannunsa kaga shi kan da ya daga zai dagawa ya zaki wanda ya haife shi ya ci mutuntun masu mutunci saboda me ga bindiga a hannunsa ga na aishi yanzu komai isoke zai idan abin da ya ga dama a tsoron ya harbi ana tsoron ya kashe mutane ba yi bane to haka amma da an ba shi ilimin addini ba zai iya yi ba zai iya yi ba saboda ya san wannan rayuwar ba da dai bace kuma ƙarya ce kuma akwai sakamako bayan ka mutu inda a ce kai mutuwa ma shikenan an gama ai an tuci mutane da yawa to mu dadin da muke ji shine mutuwa ba ta bace karshen labari ta ce farkon ma labari shine farkon labari domin daga ka mutu zaka fara ganin abin da kai a duniya kuma zai rika binka har tashin kiyama in ka je kiyama kuma za ka samu gida ne wanda shi kuma ka shiga an shiga kenan zindim ne ba shi da iyaka kuma abada ne ka san abada ba tar fatar fadan misali a Hausa fa kawai abada larabci ne babu shi ba maganar babu kalmar a Hausa kawai da fatan misali kawai shi kuta kuta ka tafi kenan ba dawowa ba fita ba hutawa in mutum samu aljanna la masun fiha nasabun la masun fiha lazuf babu gajiya a ci babu kuma kosawa aljanna kenan kullum jin daɗi ka gaji ba a gajiya ba a kaza kaza kaza yanzu ka samu wani gida na alfarma bila ka aje mutane ga AC ga komai a ciki aka yi kamar sati bai fita ga rana ba ta ga jikin sa ya ce marshi yanzu ga zaune gurin bari dan fita ta iska mana a dai dan lambu mana saboda jikin da haka Allah ya ce to banda aljanna ita ba a gajiya da ita ko ba a jin cewa an kosa da abin da yake ci kullum abin da ka samu cikin sabo ne Allah ka ba mu aljanna in wutar ma mutum ya je shiga Allah ka tsare mu ita ma bala'i ce Allah faɗa mana la yamutu fiha kuma khalida fiha abadan ma damati samatul ardi illa ma sha Allah lissafi ne babu shi ma a wasa kawai kai da kai tayara kawai ka ce ka rune malala kawai ba adadi malala kawai ya tafi shikenan kawai ba shi kawai shi yaro lissafin sa ya kare ya tafi kawai malala kawai shikenan to zahira haka take ya sami mutum ya mutu ba shi kenan an gama ba duk abin da kai za a tambaye ka shi ne mutum yake cewa walau annana idza mitna turikna la kana mutu rahatu kullu hayy inda sai dan muka mutu shi kenan an gama komai sai da mutuwa mutu ce kawai yace amma ina walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu indaha an kulli shay'in dan muka mutu za a tashe mu kuma duk abin da kai daga nan da ka balaga har ran mutuwarka sai an tambaye ka shi za ga kafiri zai yi ihu ya yi kuka ya ciji hannunsa in aka bai littafinsa ya ce ma ne hazar kita la yuradu sabiratan wala kabiratan illa ahsaha wani ɗan littafi ne wannan dan abun ma da mai ɗan ƙararrami ma sai da aka rubuta aka faɗi bala'in da yake ciki bari ko manya-manya ya ciji yatsansa yi bakin ciki ya ce ya wailata laita ni lam ataki subhanan khalila duk sai mutum ya yi tashin kiyama wallahi yasa duk abin da mutum ke eh akwai bakin ciki kana cin mutuncin mutane amma amma albishiri cewa za ka zo tashin kiyama kuma tabbas ce babu kokonto a cikin sa ba wanda ke inkarin za a mutane babu ai duk ba mai cewa ba za a mutu wallahi duk duniya ba taɓa samu ba saboda in kana inkarin mutuwa ina babanka shi abin da kai na babansa ba ne ko yana ina ya mutu ba za ka mutu kai ba shi sa mutum ne abin da ya ga dama akwai bala'i na jiran duk wanda mutu akan ba daidai ba bare kuma ka ci mutuncin mutane maza da ke cewa ko malamai suka ce sako guda biyu duk mai yin su to tun a duniya za a mara ala koro kafin ya tafi lahira sako guda biyu duk wanda yake yin su tun a duniya zai gamu da bala'i kuma bala'in nan taɓin manda ne bala'in na tafi na farko taɓa ma iyaye hukukul walidai ne duk mai taɓa ma iyaye to ya shiga uku ya taro mas ko ba shi da yan wasa ba shi da gola ya shiga bala'i bala'i lamba ɗaya iyayenka su yi baƙin ciki game da kai ko ba su ce alatsi ne ba da ka tsini saboda manzon Allah faɗa mai cewa ridallahi fi zal walidaini wasu kuɗin lahi ma haza ai ka su kuɗi ma ko in dai ran baban ka ya ɓaci game da kai ko mamarka to ka mutu ka lalace sai na biyu zaluncin mutane ka zalunci mutum haka kawai can da ka zalunci aka cuce ka za ka ji wani irin kunci da baƙin ciki a ranka musamman kuma zaluncin da ba za ka ɗauka mataki a kai ba yanzu irin wannan abu mutum ka kama mutum ya tafiya a mota zai je bulaguro ko sada zumunci ne ko zai je asibiti ne ko menene ne kai ka kama shi kai jeji da shi yaya zai ji wannan bakin cikin adansa kuma ko kallon ka ba zai iya ba don tsoron ka ka harbe shi to wannan damuwar da yake ciki adansa me zai ce Allah kai Allah isa to wannan Allah ya san Allah ka shiga uku Allah ka shiga uku domin ya yi addu'a ne da ikilasi kuma ya kuma ga Allah ne ya da ba ne iya ɗauka masa fansa in ba Allah ba kawai sai Allah to shi kuma Allah baya mantuwa kuma baya kyaliya sai da shi baya gaggawa idan ake cewa wala ta hasibanna Allah ghafilan amma yamal zalimun kar baka ɗauka Allah ya rabka da ya manta da azalumai ba sai askancin su ba suna abin da suka ga dama su yi faɗi wa mata su ɗauka a bidiyo su yi ci mutuncin masu mutunci su kashe na kashewa su da kira da ka to ba fa Allah ba manta da su fa a inna ma yumli lahum li yawmin zakirhum ko yana musu wani talala ne kafin Allah ya kama su da wani bala'i muna roƙon Allah ya kama su da bala'i da karfin su kuma nuna duniya kaskanci ne za su shiga Allah ka mana dauki na miki ya ce wasaratuhum fi hayataini kuma su annabawan nan za su nuna wa mutane rabautarsu kyakkyawar rayuwarsu da za su samu da jin daɗi fi hayataini a rayuwa guda biyu ɗan adam ya da rayuwa guda biyu da ya san su kafin wannan guda biyu da ya wata rayuwar daban da bai santa ba shine ta rayu a wata duniya da ubangiji ne kaɗai ya sani ko a cikin tsatsan mahaifanka ba ka san da kake ba ka zo kana cikin mahaifiyarka duk ba da san da ya rayuwa a cikin mahaifiyarsa ko ba ka bane to amma ya fito duniya a ya san rayuwa gashi nan yayi kaza yayi kaza ya san rayuwa duk kuma da kuma ya sani to bayan wannan rayuwar kuma ko tara da kai nan gaba shine da cikin kabarinka wata shin kiyama to annabawa ne kai sai kawo wata hanyar da idan ka bi ta zaka samu sa'ada jin daɗi a rayuwar duniyarka da kuma jin daɗi a rayuwar lahirarka to aga dole sai ka bi annabawa don ka nuna lafiya a duniya da lahira yace al'ula wa saniya a rayuwa ta farko ce ta duniya wa saniya rayuwa ta biyu ta ce a lahira to lokaci ai to shikenan to aga sai mu tsaya nan kan mu gama karatu kuma muna ƙara miƙa ta'aziyar mu da rasuwar ɗaya daga cikin dattawa na wannan anguwa tamu daga cikin iyaye na wannan anguwa da muka waye da rashin sa shine alhaji uba da muke fatan Allah ubangiji ya gafarta masa baba ne ga daga cikin alarmomi masu jin baki a wannan masallacin ko malam abdullahi ya kowa san shi to mahaifinsa ya rasu a daren jiya da safe muka yi sallar sa aka jaka binne shi bisa tsarin musulunci muna roƙon Allah ya gafarta masa ya kasa kabarin sa ya wasa'a masa ya ji kanki da rahama kuma ya albarkaci abin da ya bani zuri'arsa kuma su Allah ba su haƙuri na rage da suka yi dukkan iyayenmu da ƴan uwa da muka rarrasa su muna musu fatan Allah ya taimu su gafarta musu mu kuma Allah mana kyakkyawan ƙarshe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah